الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah muna tabbatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu iko na sake haɗuwa a wanga masallaci namu mai tara albarka masallaci na makarantar mufida wanda muka saba gabatar da tafsiri na alƙur'ani mai girma a yau dai muna ranar asabar ko kuma ranar sublu wadda take daidai da sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ranar asabar a shidda a bakwai ga watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda bayan aihuwa annabi isa alaihi salam da yarda allah za mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani amma a yau suranmu da za mu ɗauka ita ce suratul ma'ariji suratul ma'ariji to kamar yadda aka saba za mu saurari karatun ita wannan sura kahin mu dawo zuwa ga tafsiri na ita wannan sura insha Allah ta'ala kenan za mu saurari karatunta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولى فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرج يخرجون من الأجداس سراعا كأنهم إلى نسب كأنهم إلى نسب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الحمد لله رأس أبدي ديماش ترزا ترانتني أكيوار بالي أكيد أمشي لك بايان Uh, alhamdulillah bayan mun saurari karatu na ita waga sura suratul ma'arish kenan za mu shiga tafsiri na ita waga sura da farko uh, abin da ya shahi bayanai da suke da alaka da ita waga sura da farko uh, kamar yadda muka ji sunanta ana kiranta suratul mu'arish suratul mu'arish an sanya mata waga suna ne a dalilin wannan kalima ta mu'arish ta haɗo a cikin aya ta uku na ita waga sura wurin da Allah ya ce minallahi zil mu'arish menene ma'anar mu'arish shine kamar wani tsani ko ko wata matattakara wadda ake wadda ake takawa mala'ikai ke takawa in za su je zuwa ga sama shine ma'arish kamar yadda kuma a wani wuri ita waga sura har yanzu dai ana kiranta da suratu sa suratu sa sa'ala sa'ilin suratu sa'ala sa'ilin wannan kuma ba dan komi ba sai dan wagasa ala sa'ilin ita ma da shine surar take farawa dalilin shi yasa a wani wuri zamu ga ana kiranta suratu sa'ala sa'ilin wannan kuma mabudin surar ne haka ya fara da mi yana yana sawara mana yana kwatanta mana yadda mahawara ta kasance da kuma yadda ake nema wa talabin lazi bada bihil mashkurun da yadda su waɗanda suke gode ma Allah suka yi nema ga Allah tabaraka wa ta'ala a wani wuri kuma ana kiranta suratul waqi'i banda sa'ala sa'ilin hallo ana kiranta suratul waqi'i an kirata ne da suratul waqi'i a cikin wasu littattafan tafsiri dalilin faɗar Allah ta'ala a farkon sura da ya ce bi azabin waƙi ashe waɗanda sunaye guda uku duka sunanta ne in muka ga diba littattafai za mu same ta da waɗanda kiranye guda uku waga sura tamu ya ku uwa menene take bayani a kan shi ko kai wani dalili ya sa aka saukar da ita kafuran ƙuraishawa na garin makka waɗanda suke izgilanci da addinin musulunci da kuma annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo sun fara tambaya ta izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita wagga sura mala ya ce nazalat fi nadar bin al-haris akwai wani kahuri cikin kahuran makka da ake ce mishi nadar bin al-haris lokacin da ya tsaya yake izgili shi ma mutumin ƙurashawa ne amma yake izgili da saƙon da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi har ma yake gaya ma annabi wai azabar taka da kake cewa mu so muke muganta yanzu yanzu azaba ta zo yanzu kawai mu gane ta inda gaske ne faqala qawluhu al-mashhur allazi khaladathu suratul anfal sai ya faɗi magana shi shahararriya wadda ta zo cikin suratul anfal Allahumma in kana haza huwa alhaqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai yake cewa in har da gaske wannan maganganu da ma'aiki yake yi in na gaskiya ne to Allah muna roƙonka ka yi mana ruwan duwatsu daga saman mu gani yanzu yanzu Allah ya mana ruwan duwatsu in na gaskiya ne mu gani wa nazalatil aya fanazalatil ayat akan haka ne Allah sai ya sauko waɗanga ayoyi litubayyana anna hazal azab allazi talabahu waqi ba dan komai ba sai dan ayoyin nan su tabbatar da cewa azabar da yake gaugawa yake so ta zo to fa da gaske ne akwai ta Allah ya saukar da waga aya dan ya bayyana mishi cewa akwai azaban nan la mahalata azaban nan kuma sai ta kasance babu wata makawa sawa'un fid dunya mai yiwa a gidan duniya tun gidan duniya kama hadasa lahu fil badar kama yadda masiha ta same shi a yakin badar aw fil akhirah ko kuma a gidan lahira can ma kuma Allah sai ya azabtar da shi a wata riwaya ta biyu dangance da sababi na saukar da ita wagga sura ila nazalat fi abi jahalin a an ce malamai sun ce waga sura ta sauka dalilin wannan kafiri shi ma da ake kira abu jahal hina kala shi kuma cewa ya yi fa'asqit alaina kisfan minas sama'i in inda gaske kake da'awarka addininka na gaskiya ne ya kai annabi to sanya wani ɓangare daga sama ya faɗo kawai kawai wani ɓangare na sama ya faɗo ƙasa fasura raddun fi'ili ilahi alal istijal Allah sai aiko ga sura don ta zamanto amsa raddi ga su waɗannan kafirai masu gaugawa cewa koma menene a musu yanzu su gani inda gaske ne a gaugawa irin ta ɗan adam irin ta tasu su waɗannan kafirai na garin maka dalilin shi yasa Allah ta'ala sai sauko da waga sura don ya tabbatar mana cewa abin da suke nema sai sun same shi da sannu dai zai zo gare su abu na uku ita waga sura ya ku uwa menene take bayani a kan shi za mu zano abubuwan da take magana kan shi kama guda hudu na farko shine tabbas akwai sakamako na ranar kiyama tabbas akwai sakamako na kiyama kuma akwai ranar kiyama tana nan ta yi suran ta buɗa mana da bayani na cewa azaba gaskiya ce ranar lahira kuma ba, ba magana ba ce wadda ba ta da asali da gaske ne shi ma akwai ranar lahira kai tabbas akwai wannan mai wannan rana tana nan ta he mala ya ce haisu ta tagayyar kawaninin tabi'a a ranar ne za ka ga sauye-sauye wanda allah yake sawa su faru sama za ta tsatsage duwatsu za su zama kama an nike su za su face duka gaba daya wannan na harko kenan bayani na biyu da surar take yi shine yanayi da kuma ɗabi'a ɗan adam yanayin ɗan adam da kuma ɗabi'a shi domin mi waga sura tana kwatanta mana yaya ne yanayin ɗan adam yake musamman lokacin da ya yi nisa da hanyar allah tabaraka wa ta'ala cewa shi ne yake kai kan shiga hallaka shi da kanshi ya kai kan shiga sharri ya nisanta kanshi kuma da alkhairi wanda Allah ta'ala ya mana tanadi abu na uku wanda sura ga ke bayani kanshi shine sifatul mujtama al-imani sifofin al'umma wadda take ta yi imani da Allah kuma ta yarda da saƙon da Allah ya aiko mala ya ce ta da sura dusturan lil mu'minina najihin min karbi zalika waga sura dokoki take sawa ga al'umman musulmi waɗanda suka yi imani da Allah domin kange rayuwarsu ga faɗawa hallaka fa zakarar tis'a sifatin waga sura ta zano sifofin musulmi guda tara almuhafizatu ala sala na farko yin sallah a lokaci halal masail wal mahrum haqqul sa'il wal mahrum a sura ga halau ta yi bayani saman kan ba ma bayan Allah taimako a tasiriq bidinin lahi sura ta ƙara bayani saman kan yadda gaskata addinin Allah yake alkhashiyatu min al'azab sura ta yi bayani saman kan yadda ya kamata mu ji tsoron azaba Allah ta'ala abu na gaba hifuzul furuj sura ta mana bayani saman kan yadda za mu kiyaye gabanmu yadda za mu kiyaye farjinmu a da al'amanat sura kuma ta mana bayani saman kan riko da amana yadda ake riko da amana da kuma ri'ayatul uhud da kuma yadda ake riko da alƙawali idan aka yi shi wa shahadatu bil haqqi sura ce kuma wadda ta yi mana bayani saman kan shaida akan abu na gaskiya yadda ake shaida saman abubuwa na gaskiya a bayan haka ‘yan uwa sai mu tafi kai tsaye zuwa ga tafsiri na ita waga sura a karanta mana biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا
الحمد لله baya mun saurari karatu daga alarama Allah ya saka da alheri aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sala sa'ilun bi azabin waƙe waga aya tana ba mu labari dangance da gaugawar da mushirikai suke yi wajen mi wajen ganin azaba wai su so suke azaba ta bayyana a yanzu domin mi suna masu ƙaryatar da saƙon Allah ta'ala kuma suna masu izgili da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe sura ga aya ga sai ta zo don ta ba da raddi ta ba da amsa akan wannan azabar cewa babu makawa sai azabar nan ta tabbata ga su waɗannan kafirai akan shi ne Allah yake cewa sa'ala sa'ilu wai wani cikin kafirai yake tambaya yaushe ne ita azaban nan za ta afku yaushe ne mu muna jira mu gani akan haka imamu qurtubi cikin littafin shi na tafsir yake cewa ma'anar sa'ala huna bi ma'ana da'a wa iftataha kahurin nan shike tambaya shike shi ya bude magana ya bude magana saman kan mi neman ganin azaba wannan wasailu huwa nadar bin al-haris imamu qurtubi yace mai tambaya ya ga wannan azaba ana kiran shi wani kafuri mai sunan nadar bin al-haris shine yake cewa yake faɗa a maganar shi yace Allahumma in kana haza huwa al-haq ya Allah in dai wannan maganar da annabi ya faɗa cewa akwai azaba gaskiya ne fa amtir alaina hijaratan Allah muna roƙonka ka mana ruwan duwatsu a nan yanzu yanzu mu gane su da idanuwa ka ka gani cikin wautar shi a kan haka ya ku yan uwa wata kissa da ta zo ƙarƙashin wagga aya an ba da labari cewa shi wannan kahuri mai sunan nadar bin al-haris ya haɗu wagga addu'a da ya yi ne a garin makka fastajaba Allah du'a'ahu kuma Allah sai ya amshi addu'a yama kansa addu'a ta mummuna abu to Allah sai ya amshi addu'a ta shi yawmu badar Allah sai bar shi ranar yakin badar haisu qutila qutila sabran haka ranar tashi yakin badar a ran na aka kashe shi dangance da wannan lamari da ya tambaya wa kana azaban waqi'an sai zamanto mishi a wannan rana azaba a hili ga tanan ta gaskiya fi duniya tun a duniya ma kahin aje lahira tun a duniya Allah ya bayyana mishi wannan addu'a da yayi da wannan azaba da ya tambaya akan shi ya ku yan uwa mu gane da cewa akwai hadari babba har yau har yanzu ga mutum wanda yake yana izgili da ayoyin Allah ko kuma ka ce kai abu kaza din nan bari sai ka gani menene zai horin aka yi shi ka je ka yi abin da ba daidai ba kuma wanda Allah ya hana don haka mu kiyaye mu kare kanmu domin wanda ya yi addu'a da sharri ko kuwa fara da sharri kad yu'ajjilillahu lahu ma sa'alahu uqubatan lahu Allah yana iya ƙin kama shi da abin da yake nema na sharri ko na izgili yana iya jinkintar mishi da abin har ya zuwa wani wuri wani lokaci daban kuma Allah sai kama shi da ukuba akan haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab a wata sura daban yace wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamma laja'ahum al azab ya kai ma'aikin Allah eh, kafirai suna zawa wurinka kuma suna tambayarka gaggawa suke so wai su ga azaba da gaggawa Allah ce ba dan ni ne na sanya azaban nan tana da lokacinta na musamman kai da mun kawo musu ita da sun gani da idanuwansu amma Allah ta'ala yana da tsarin shi da yayi wanda sai an je wurin ne azabar za ta bayyana a mu gane da cewa shi dai kafirci baya da wata rana a ƙarshe yana kai ga mai shi ne zuwa gami zuwa ga hallaka hatta kai ga a cikin makawai ana samun kafirai waɗanda suke ma kansa addu'a Allah ya hallaka su da ruwan duwatsu da gaugawa ashe sai mu kiyaye irin hakanan Allah Ubangiji ya kare mu aya ta biyu Allah ya ce lil kafirina laysa lahu dafi wannan azaba wanda suke gaugawa ta sauko tabbas daman Allah ya keɓe ta ne ga waɗanda suke ba su yi imani ba da addinin shi wala tujar kuwatin tamna'ahu babu kuma wani ƙarhi ko wani mutum wanda zai hana azaban nan ta tabbata a kansu babu kuma wani abu da zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya hasa shine Allah ce lil kafirina laysa lahu dafi azaban nan ta tabbata a saman kan kafirai kuma babu makawa babu wani abu da zai hana sai ta faru a kansu Allah ya kare mu mala ibn kasir yake cewa lays ma'anar laysa lahu dafi shine babu wanda ya isa ya hana ko ya mai ko ya han ko ya sanya Allah ya fasa babu wa huwa waqi'un bil kufar mala ya ce tabbas azaban nan sai ta faɗa saman kafirai la mahalata babu makawa a ya ku uwa mu gane da cewa ya zama tilas akan mi imani da waɗannan al'amurra da Allah ta'ala ya bayyana mana ba sai mun ce mun gani da idanmu ba ya zama wajibi a matsayinmu na musulmi mu yi imani da cewa tabbas kamar yadda yake da kwai aljanna to kuma akwai azaba wadda Allah ya tanadinta ga kafirai akan haka Allah ta'ala ya ce inna azaba rabbaka rabbika lawaqi ma lahu min dafi a wani wuri haka Allah ya ce ma'anar shi shine Allah ya ce azaba ubangijinka ya kai annabi Muhammadu gaskiya ne lawaqi tabbas gaskiya ne ma lahu min dafi' babu wani abu da zai hana ko kuma ya canza wannan lamari na Allah ta'ala akan haka ya kamata mu san da cewa mu 'yan adam tabbas gajiyayyu ne kama da ake cewa muna da nakasi mu ɗan adam muna da nakasi akan wa a gaban ƙudura Allah tabaraka wa ta'ala da kuma azaba shi idan ta zo to mu gane da cewa kada mu makan mu hata ko kuma mu nemi cewa wai muna so mu gani kamar yadda kahuri ya yi wanga taurin kai Allah ya tsare mu aya ta uku Allah ya ce minallahi zil ma'arish ma'anar shi shine a azaban nan da kuke gani tabbas za ta zo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sahibul masa'id wa darajatil uliya Allah da shine yake yake da daukaka allati ta'ruju fiha al mala'ika wanda yake da wannan tsani wanda mala'iku suke hawa suna kai ga sama akan shi malan kata da yake cewa zil ma'arish ma'anahu allan da yake da falala kuma yake da ni'ima kuma allan da shi yake da darajoji da ɗaukaka kala-kala akan haka ya koyan uwa mu gane cewa tabbatar ma Allah ta'ala da sifofin shi irin na ɗaukaka irin na girma da buwaya da kuma ƙudurar shi da kuma ƙarfin shi da kuma tsarkaka Allah ta'ala a tabbatar mashi da waɗannan sifofi ya zama wajibi gare mu mu musulmi wanda muka yi imani kuma mu raba Allah da dukkanin wani abin da yake halittan Allah musa Allah shi ke da ɗaukaka a saman dukka waɗansu halittu da ka gani a wani wuri Allah ya ce rafi'ud darajati zul arshi Allah ta'ala shi ne yake da ɗaukakakkiyar daraja kuma wanda yake da al'arshi mai girma nan yana nuna mana cewa girmama Allah ta'ala a cikin zukatanmu a min khilali ishti'ari uluhi fauka khalqihi ya zama wajibi mu sanya Allah ya zamanto shi ne yake sama da kowa a cikin halittun shi aya ta hudu yake Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malaikai wanda Allah ya halitta irin su malaika jibril suna hawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan rana mai tsawo wanda a cikin ta ne za a yi ma dan adam duka hisabi ma'ana shine ranar tashin kiyama malaikai suna zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala akan shi Abdullahi dan Abbas a ƙarƙashin wagga aya yake cewa huwa yawmal qiyama tabbas wannan rana da Allah ya bayani cikin waga aya ita ce ranar kiyama ja'ala Allahu alal kafirina ja'alahu Allahu alal kafirina miqdar 50 alfa sana Allah ya sanya wunin kiyama shi kadai ga kafirai amma ya sanya wunin kiyama kwatankwacin shekara dubu hamsin ne za a yi a tsaye irin na duniya shekara dubu hamsin ne ba don komi ba sai don yanayin da za su fada a cikin wannan rana na rikitarwa da kuma tsoro dalilin shi za su ga kamar shekara dubu hamsin ne za a yi a tsaye wannan shi ne kwatamcen da allah ya yi dangance da tsawon wuni na ranar kiyama amma ba haka ba mala ya ce falyomil wahid ya tuluhu bi idrakil ka'in wa bil makan rana ɗaya ta ranar tashin kiyama tana bambanta da yanayin da mutum yake ciki kuma da wurin da ya samu kanshi ma'ana in mutum kafiri ne to tilas ya gani wannan wuri wannan wuni yayi tsawo in kuma mutum mummuni ne to zai gani ba yadda kafiri ya gani ba shi zai ga abun a gaugawa aka yi shi aka kare qala nabi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Yawmal ƙiyamati, ranar tashin ƙiyama, alal mu'minina ka ƙadar ma bayanar zuhuri wal asiri. Ranar ƙiyama in ji ma'aikin Allah ga mummunai wanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai, kwatankwacin shi kamar tsakanin sallah a zahar ne kawai zuwa la'asar, bai ma kai wuni ɗaya ba na duniya. Amma su kafarai saɓanin haka suke gani shekara dubu hamsin suke gani an yi a tsaye alhali da yi a zahar ba zuwa al'asar allah ya ci damu allah wani ya samu dace akan haka wannan ya nuna karara faɗin mulkin allah tabaraka wa ta'ala ya nuna kuma girman allah ta'ala dangance da halittun shi da kuma mala'ikai da kuma yadda allah ta'ala ya tsara lamarin shi zai faru aya ta biyar Allah ya ce fasbir sabaran jamila Allah ta'ala sai ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da ya ɗauki haƙuri annabi ɗauki haƙuri ala istihza'il mushrikina dangance da izgili da kahurai suke maka i haƙuri la tashku fihi kuma kada kai jaje ko kai raki a cikin haƙurinka kada ka gaya ma wani Allah wanda ba Allah ba wala tabrim ma'ahu haka kuma kada ya zamanto ka karkata kan wani mutum ko wani abu daban wanda ba Allah ba in kana da korahi ga yama Allah tabaraka wa ta'ala qala al-mujahid imamu mujahid yake cewa ma'ana as-sabrul jamil shine huwa allazi la jaza'a fihi hakurin da Allah yake so annabi yayi da kahuran makka shine hakurin da babu gazawa a cikin shi haƙuri na ƙwarai wanda babu gazawa a cikin shi ya koyan wa sai mu gane cewa haƙuri dai wajibi ne a cikin addinin musulunci musamman lokacin da wani bala'i ya haɗa ma mutum musulmi to hotilas ka yi haƙuri domin mi haka ne allah ta'ala ya ƙaddara rayuwa ɗan adam haka take tahiya wa huwa min azamil umur haƙuri kuma yana daga cikin halayya nagari halayya na ƙwarai akan shi ne annabi yaqub alaihi salam yake cewa fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun hakuri mai kyau Allah ta'ala kuma shine abun dogaro dangance da duk wani abun da kafirai suke fada anan mu gane cewa hakuri dai makami ne allazi wajihu bihi da'iyati istihza'il mu'aridin musamman ga malamai waɗanda suke ƙoƙarin kiran mutane su shiga addinin Allah to shi ne makaminsu haƙuri ɗin domin domin sai sun gamu da adawa da kuma iyayya da abin da suke kira zuwa gare shi Allah ya tsare mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه الحمد لله Allah ya saka da alkhairi alarama dangance da waɗannan ayoyi da muka saurara. Aya ta shidda Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce innahum yarawnahu ba'ida kafirai na makka kafirai da mushrikai wanda ba su yi imani da Allah ba suna ga cewa tashin kiyaman nan har yanzu nesa ne yarawnahu ba'ida suna ga cewa kiyaman nan kawai labari ne har yanzu nisa gare ta wa wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma sabanin haka muna ga cewa abun a kusa yake amma su suna ga cewa a nesa yake akan shi ne har suke gaugawa a bayyana musu azaba su gane ta da idansu in har da gaske ne akwai tashin kiyama imamu tabari yake cewa ma'anar ya raunahu ba'ida shi ne ai gaira ka'inun kai a ƙarshe suna ga abin baya ma yiwuwa ne ba ma nisa ba ne gare shi kai bai yiwuwa ma ne liyan alba'idi inda hun bimanin mustahil saboda duk wani abu mai nisa a wajensu su suna ɗaukan shi a matsayin abin da ba zai zo ba ma ne kawai shi kenan akan haka mu gane da cewa yin yarda da ranar kiyama in yarda da cewa akwai kiyama wannan shine asalin kafirci da kuma banna akan doron ƙasa domin mi yarda da ranar kiyama yana daga cikin sharuɗa na imani imanin mutum musulmi akan haka ya kamata mu kiyaye cewa mi ganin wai kiyama ta yi nisa da yawa ko kuma mu dinga ƙaryata abubuwan da mun san Allah ya tabbatar da su cewa akwai su a'a sai mu dinga gwada kamar ba gaskiya ba wannan mu kiyaye haka aya ta bakwai Allah tabaraka wata'ala yake cewa wa narahu qariba Allah ya ce ranar kiyaman nan tabbas gaskiya ce kuma sai ta tabbata kuma a nan kusa take ba a nesa ba take saboda ni domin duk abin da aka samu suna aka samu lokaci wallahi abu ne wanda kamar ya zo ya kare sai dai ba a sa lokaci ba akan haka Malam Ibn Kasir cikin littafin tafsirin shi yake cewa a ƙarƙashin waga aya ai Allahu ya'lamu annahu ka'inun la mahalata wannan kiyama Allah ya san cewa sai ta faru babu makawa wa in kana al-ibad yarawnahu ba'ida amma su ko bayin Allah suna ga cewa wai har yanzu akwai nisa gare ta akan shi ne ya ku yan uwa mu gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala a shi ne ya san dukkanin wani abu na zamanin da ko kuma zamanin yanzu ko ko wanda zai zo a gaba akan haka idan ya ce mana abin zai zo to mu yarda da cewa zai zo domin ya yi mu sanin yaushe ne lokacin kuma har ya ce a kusa ne yake to ya kamata mu yarda akan haka mu samu nutsuwa dangance da abubuwan da ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗe su mu shirya kaw bakin abin da za mu iya yi shine mu tashi mu yi tsaye mu shirya mararar lahira domin tana nan kusa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya ce yau matakunu sama'u kalmuhuli a wannan ranar ne ranar tashin kiyama yana daga cikin rikitarwa tashin kiyama shine za mu ga sama ta tsatsage wa tasbahu kan nuhasil muzab ta zamanto kama wani karhe ne wanda aka narka a cikin wuta yake zuba kawai daga sama ɗin kama wani mai ne aka tahasa kuma aka huda yake zubawa kama haka za mu ga sama ta tsatsage gata nan a kan shi ne imamu sa'adi yake cewa almuhuli shine mi ikiril zaid awul ma'adin almunsahira shine wani mai da aka narka ko kuma wani abin irin su zinari in aka narka su misali suna zuba to kamar haka ne akan shi mu gane ya koyan uwa cewa mas'ala ta ilimi ita kanta taghyirun fi ziyai kulli fi biniyatil kawn a ranar kiyama Allah ta'ala zai sanya wannan duniya da muke rayuwa a cikinta a samu canje-canje waɗanda suke masu ba da tsoro haisu tahawwalatil madda wal ghaz ila halati insihari duka wasu abubuwa da muke gani a doron ƙasa za su face kwata-kwata sai ƙasa ita kaɗe haka kuma za a samu wani zahi na musamman akan shi ne Allah ya ce fa'izan shaqatis sama'u fa kanat wardatan kadihan in ta saman nan in ta tsatsage za ta zamanto tamkadde wani kama hure haka ko wani abu dai wanda an tsatsa gashi gashi ne akan shi ya ku yan uwa abinda za mu yi la'akari a nan shine ɗan adam ya kamata ya san da cewa shi fa mai rauni ne musamman a gaban al'amarin Allah ta'ala in ana magana Allah to ɗan adam ya gane cewa shi rauni gare shi domin sayar da Allah ya yi da shi aya ta tara Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa takunul jibalu kal ihim a ranar ne tafattatatil jibalun rawasi duwatsu masu girma za su farfashe za su nike za su zamanto ƙasa wata tahawwal ila ma yashbahi suful madbub da za su kasance sun zamanto kamar wata fata ce da aka je mai gatanin takalele ce kawai kamar babu su allazi yatatayar ma'ar rih kuma wannan sauran jikin dutsen za mu ga iska tana kora shi yadda kasan guguwa yana karewa kawai yana narkewa imam bagawi a ƙarƙashin waga aya ya fassara yake cewa ma'ana kal'ihim yau matakunin jibalu kal'ihim yana nihin kama fatar dabba wadda aka jeme ta walamma kanatil jibal alwanan shabaha bisufi almulawwal dalilin kuma duwatsu sun kasance daman suna da launinnuka kala-kala to a kan shi ne Allah sai kwatamta ta da mi da wannan hata wadda aka jeme wadda take da launi ya kamata a kan haka mu gane da cewa duwatsu za su ɓace kama za su kakkarye za su nike wata hawalin kuturin safariyar ha'ila ilal haba haka kuma sauran jikin na duwatsu za su kasance da kasan toka suna tashi cikin iska suna yi sama Allah ce wata kunil jibalu kal'ihinil manfush a wata aya a kan shi ne ya ku jama'a mu gane da cewa wagga duniya tana da ƙarshe a wazinatu hajibaluha kuma duwatsun da Allah ya ɗora a kanta mu gane da cewa tamkar ado suke a kan ƙasa wa baƙa'i lil amali salihi wahdahu amma musan da ranar kiyama duk yadda tsoro ya kai tsoro to ha mu gane da cewa aikin kwarai shine mahuta ga dukkanin ɗan adam a wannan rana Allah ya ce cikin aya ta goma wala yas'alu hamimun hamima dalilin tsoro da rikitarwa na ranar kiyama kowa ta kanshi yake babu wani makusanci da zai tambayi ɗan uwan shi misali wai mi ya faru ko kuma yau mi za a yi ko kuma ka bani cikon lada ko wani abu babu ma mai iya tambayar dan uwan shi akan haka ragama annahum yatara'auna amama ba'dihim duk da cewa a hilin kiyama kowane dan uwa sai ya haɗu da dan uwan shi kuma suna kallon juna amma ba mai tsayawa ma ya iya ma wani tambaya domin kowa ta kan shi yake malam qatada yake cewa la yas'aluhu an sha'anuhu li shughlihi bi sha'anihi babu dan uwa da zai iya tambayar dan uwan shi wani hali kake ciki domin shi da zai tambaya ɗin shi ma yana cikin yanayin shi daban shi ma ta kan sheki ai la yas'al sadiqa sadiqahu babu wani aboki da zai iya tambaya abokin shi kaifa anta misali yaya kake ko ko wani hali kake ciki ba mai iya tambaya haka malam qatada yace akan haka mu gane ku ƴan uwa a wannan rana ta kiyama ashe babu magana ƴan uwantaka ko kuma wata alaka da aka gina a gidan duniya a ranar kiyama duka waɗannan alaka ɓacewa suke kowa ta kan shi yake abin da aka sani shine kowa ƙoƙari yake samu shi ma ina zai shiga ya samu ya shiga aljanna Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi rana ce wadda mutum yake gudun ɗan uwan shi ga ɗan uwan shi amma sai bar shi kawai ya tafi ya ga mammashi mahaifiyar shi da ta haihe shi kuma ya wuce ya ga baban shi da ya haihe shi kuma ya wuce dalilin mi dalilin wannan rikita ta ranar tashin kiyama babu mai gane wani har ya tsaya tambaye shi akan haka mala ya ce mu gane daruratul i'timad alal amali salih ya abu ɗaya da ya kamata mu dogara akan shi a rayuwarmu ta duniya shine ƙoƙarin aikata aikin kwarai kawai aikin kwarai shine mahuta gare ka wai ba asalinka ba ko ko wani ɗan uwantakanka da wani malami ko da wani mutum a'a ba wannan zai huda ko ko aboki ko abotaka duka baya da amfani a ranar tashin kiyama aikin kwarai shine wanda za mu yi kuma mu samu tsira a ranar tashin kiyama Allah ubangiji ta'ala ya samu dace mu samu wannan tsira
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى alhamdulillah muna godiya ala rama Allah ya saka da alheri aya ta farko da malai karanta ita ce yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma izin bi bani a Allah ta'ala ya ce wanda ko suka kafirce ma Allah wanda suka suka ƙi bauta ma Allah shine Allah ya ce daga cikin su kowane mujirimi yana ganin ɗan uwanshi kafiri zai ga ɗan uwanshi kuma da masoyan shi ga sunan a huska in ya gansu kuma ya san su shine yubassarunahum yawaddul mujrimu sai dai mi lakinnahu la yas'ala sai dai Allah bai bashi ikon tambaya tambayar su ma ko ko waɗannan su wane ne ga su a huska ya san su amma bai iya tambaya Allah bai bada iko ba bal yatamanna min shiddatir ru'ubi an yalqa bi abna'ihi kai a takaice dalilin tsoro da rikitarwa na hilin kiyama zai sanya kafiri ya dinga fata yaya za a yi inga ɗana ko ko ya za a inga ɗiyana finnari liyanju huwa yaya za a yi yulki bi abna ya za a ɗauki ɗiyan shi a nasa a wuta inda shi ya tsira haka abin da yake tunani wai yaya za a yi ɗiyanshi su fanshe shi daga wuta to ya yarda a ɗauki ɗiyanshi a sanya a wuta sai dai mi addinin Allah ba haka ba yake Allah bai sakamako irin haka Allah ya ce wala taziru waziratun wuzira ukhra Allah bai kama laihin wata rai da wata rai kuma kowa abin da ya aikata da shi ne Allah zai kama shi da shi ashe ɗiyan mutum ba ruwan shi da abin da ya aikata shi ko da ya so a yi haka to haka din ba za ta samu ba domin Allah baya yin haka nan in muka diba littattafai na tafsiri malam qatada imam qatada yake cewa ma'ana yubassarunahum shine shi kafiri in ya ga huskokin yan uwan shi yana gani ya sani kuma ya san su ne sun mai shtagil sai dai hankalin shi ba zai tsaya ba zai tsaya wuri guda ba kullu wahidin bi nafsi shi yayi nan dan uwan shi yayi nan kowa bai da nutsuwa a cikin su وقال ابن كثير مال ابن كثير yace yawaddul mujrimu in kaga kafiri a wannan rana yadda yake fata law yuqaddimu falazata kabdihi yana fata ya bada ɗaya daga cikin ɗiyan shi fida'an a matsayin fansa lahu a gare shi min al'azabi dangance da azaba da za a mishi shi fata yake a amshi ɗaya daga cikin ɗiyan shi a mishi azaba shi kuma a tsiratar da shi wannan shi ke sawa mu ga cewa tsira a ranar tashin kiyama tabbatar tsira a ranar tashin kiyama shine aikin da mutum ya aikata shi da kanshi ba aikin da wani yayi ba ko ko laihin da kai a dora ma wani ba shi bane wala tanfa'u fiha al-ansab ranar tashin kiyama dangantaka ta ƴan uwantaka ba ta unhana maka komi wala al-qarabata ko kuma ciki ɗaya muka hoto makusanci na misali shi ma bai ya amfana maka komi a ranar tashin kiyama a wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaaluna a ranar suna ganin juna ya dibe shi ya dibe shi su wuce amma sai dai wannan kusanci nasu a ranar baya da baya da wani tasiri baya da amfani wala yatasaalun kai ba su ma iya tambayar juna wane ya kake ko ko mi ke tare da kai ko wani abu ba su iya Allah bai ba su iko ba akan shi ne ya koyan uwa sai mu gane cewa akwai hadari babba hadari babba wajen aikata zunubi abinda Allah ya hana mu din a ce akwai hadari wajen aikata shi domin mi yana kai ga mutum zuwa ga mi zuwa ga ya zamanto a ranar kiyama shi kadai yake babu wani mai kauna da zai zo kusa da kai dalilin kaunar da yake maka domin ko ya tsiratar da kai ko wani abu babu wannan zance ashe aikinmu na kanmu shi ya kamata mu dogara da shi Allah ya samu dace aya ta goma sha biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sahibatihi wa akhihi haka kuma kafiri duk da yadda yake yake son duniya kuma yake son abubuwan dukiyar shi a duniya da matan shi da sauransu to a ran nan yana fata a ce a ɗauki matar shi ma guda ɗaya ko kuma wani ɗan uwan shi na jini domin fansa a gare shi dangance da azaba da Allah ta'ala zai mushi shi bai ƙi ba a ce ya ba da waɗannan mutane domin wannan azaba ka ta faru a kan shi daga cikin malaman tafsiri imam al-bagawi ya faɗa cewa abin nihi dangance da sahibatihi da aka ce ita ce matar shi wabil akhi da kuma aka ce min akhihi dinna akhi dinna shine dan uwa na ciki guda makusancinka allazi kana ya'tazzu ya'tazzu bihi fi dunya dan uwan da shi wannan kafiri a duniya ma tamaka yake da wannan dan uwa nashi amma ina kuma a ran nan shi dan uwan ba zai yarda ai haka ba shi da kanshi a nan wurin akwai mas'ala ta malaman fiqhu da suka yi bayani cewa a cikin duniya a cikin duniya ya zama wajibi ga miji ya ciyar da matar shi misali kuma kamar yadda ke wajibi ga mutum wanda Allah ya hore masa ya kare dan uwan shi ya bashi kariya ta musamman amma a lahira waɗannan duka sauka suke babu wannan haƙi ko guda ko na mace miji ya tiya matar shi babu wani haƙi ko kuma na ɗan uwa ya kare ɗan uwan shi babu wani haƙi saboda ni amma ma'azamatul hisab saboda rana ce ta hisabi kuma rana ce ta kowa ya ceci kanshi a nan wurin mu san cewa wannan alaka ta duniya di yadda take da ƙarhi a duniya to ha a kiyama ba a ma gane ta wannan alaka Allah ya ce cikin aya ta sha uku wa fasilatihi allati tu'ihi alfasila ita ce hiyal ashira fami fami din mutum ko kuma kabila shi wannan mutum allati kanat tadummuhu wa tahmihi wa tu'ihi fi shada'id famin shi da take tsaya mishi in ya shiga cikin wani yanayi ko ko kabila shi da suke taruwa su kama mishi in ya shiga wani yanayi to ho a wannan rana ba su iya komi su ma ta kansu suke yi a malaman tafsiri in muka diba waɗa imamu mujahid yake cewa alfasilatu ma'anar kalimar fasilatu a nan shi ne aka rabu ashiratihi ilaihi fami ɗin shi da ta kusa ga wannan bawan Allah famin shi da ta kusa da shi wadda kuma a ranar kiyama ba za ta iya kare shi da komi ba ya ku uwa sai mu gane cewa daga nan ashe wani ɗan uwantaka wani kabilanci wasu wani irin abubuwa da ake aikata a nan gidan duniya sai mu gane da cewa baya da amfani ko guda inda ko yana da amfani to da mun ga mutum kabila shi ta cece shi a ranar kiyama ko kuma ɗan uwan shi ko ko sarautan su ko wani girman su da ya cece shi a wajen Allah wannan duka aikin banza ne baya da amfani ko guda aikin da kai na kwarai shi ke hudda ka a wajen Allah ba wata alaƙa ka da wasu mutane daban ba domin ba ta da amfani. Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata aya daban lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum kusan da a ranar lahira 'yan uwanku kusanta ba za su amfana muku komi ba wala auladukum da kuma 'ya'yanku ba su iya amfana komi a gare ku yawmal qiyamati ranar kiyama yafsul bainakum sai ka gani daban-daban kowa daban-daban ma yake da ku da su duka Allah ta'ala ya ce cikin aya ta sha hudu wa man fil ardi jami'an summa yunjihi kai a ƙarshe shi wannan kafiri tunani yake wane ne ma a cikin doron ƙasa ko kuwa dukkanin mutanen duniya misali inda za a ba shi zaɓi a ce ya ba da duniya dukanta da mutanen da ke ciki domin ya samu fansar kanshi wallahi a shirye yake sai dai mi hakan ɗin ba zai yi ba mala ya ce lakin haihata hakan ɗin ba zai samu ba ko kaɗan shi ne Allah ya ce wa manfil ardi da dukkanin mutanen cikin duniya jami'a gaba ɗayansu sun mayin jihi inda za su tsiratar da shi su cece shi shi ya yarda amma sai dai kamar yadda muka ce ba zai samu ba قال ال... قال الامام القرطبي مالن قرطبي yake cewa laula dafa'u kullu ahli al-ard fida'an lahu ai law dafa kullu ahli al-ard fida'an lahu lam yaqbal Allahu minhu cewa shi kafiri idan da zai ba da dukkanin mutanen da suke cikin ƙasa ga Allah ta'ala don su zama fansa a gare shi to ho Allah ba zai amsa ba ba ruwan shi da wannan kyauta akan shi mu gane da cewa adalcin Allah baya sauyawa kuma adalci ne wanda a meke ke sak babu kwana-kwana a cikin shi ba don an shiga wani yanayi ba sai Allah ya ce bari ya amshi wannan kyauta ko a adalcin Allah ɗaya ne kuma baya sauyawa walam yaqbalu fida'an Allah baya amsa wani cin hanci musamman daga kahuri mutumin da yake yayi ma Allah taurin kai lokacin yana duniya walau bi mil'il ardi zahaban ko da wannan kahuri zai cika doran ƙasa da zinari gaba ɗayanta duniya ya cika ta da zinari Allah baya bukata wannan ko kusa ko kaɗan baya bukata haka nan adalcin nan dai shine za a yi a wani wuri Allah ya ce innal lazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah law anna lahum ma fil ardi jami'an inda za a ce suna da kwatankwacin dukkanin dukiyar da take cikin duniya duka wa mislihi ma'ahu kuma da irin ta hallau a ƙarar limkawa liyaftaru bihi domin su ceci kansu daga azaba ranar tashin kiyama Allah ya ce wallahi ba mu amsa ko kaɗan ko ɗaya ba mu bukata a cikin dukiyoyinsu ba maso adalcin nan dai da muka ce shi ne za a yi kuma haka nan za a yi Allah ya ce cikin aya ta goma sha biyar kalla inna hala zuwa kalla inna hala zuwa ma'anar shi shi ne waga kalima Allah ya yi ta ne domin mi domin ya ƙara jan kunnansu ya ƙara tsoratar da su cewa falafida il-maqbul a ran nan babu wata fansa da Allah yake bukata babu ita kwata-kwata wa innal masiru huwa nar kai a ƙarshe makomarsu wannan mutane kawai wuta ce tabbas lazawar take mai ƙunar mai ƙunarwa almutawaqqira almultahiba wadda kuma ita haka take abun tsoro ce kuma tana ci bal bal bal haka take ci kuma ciki za a je masu malaman tafsiri sun ce ma'anar kalima ta lazza shine suna ne na wata nau'i na wuta a cikin jahannama wani bangare ne daban shi ma wuri ne na azaba haka ake ce mai lazza wasu miyat bi zalika li shiddati talhibiha ba dan komi Allah ya kira bangaren lazza da wannan suna sai dan dalilin halsinan wutar da take ci halsinanta da suke bayyana ga ta nan bal bal bal tana ci dalilin shi Allah ya sa mata lazza akan haka ya ku yan uwa mu gane cewa wuta gaskiya ce akwai ta daga waɗanga ayoyi muna ganewa cewa akwai wuta wa annaha darakatun wa asma'un sai dai ita wutar hawa hawa ce kuma suna suna gare ta kaga dai wata lazza wata jahimi wata jahannama wata sa'ira ga sunan kala kala sunaye kala kala gare su ita wannan wuta wa lazza min ashaddiha amma musan da wutar lazza tana daga cikin mafiya tsananin wuta wutaye wanda Allah ya halitta Allah ya kare mu a kan shi ya ku ƴan uwa wanga aya da ta wuce tana karantar da mu cewa mu gane da cewa al-ya'su minan najati bi ghairi al-imani wal amali salih ya kamata tun yanzu mu sare in muna sarewa saman kan mi za mu sare mu san da cewa in ho ba mu aikata abun kwarai ba to fa can din nan babu labari kuma azaban nan ba ta da babu sassauci a cikinta ya kamata tun yanzu mu kama jikinmu mu mai da hankali saman mi ayyuka na kwarai da kuma imani sama dangance da al'amuran Allah ta'ala wannan shine mahuta a gare mu
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوى وجمع فعوى إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
الحمد لله Allah ta'ala ce na za'atan lishawa ma'ana wannan wuta da Allah ke ba da bayani a kanta a ƙarhinta ƙarhin ƙuna da take yi in aka nasa kafirai a ciki tana raba kowane mutum da fata shi ne sai ya yi kama an soya mutum an soya shi domin domin ƙarhin zahinta da yake da shi malamai masu tafsiri irin su ablabin abbas yake cewa ashawa a nan shi ne mai hiya a tarafil yadain wa rijilain wa gildatin ra'as waɗannan hatoti na hannu na cikin hannu da cikin ƙafa da kuma hatar kai sai su zamanto sun rabu da nama kwata-kwata a kan haka mu gane da cewa ƙarhin wuta wanda Allah tabaraka wata'ala ya halitta ala an sajitil hayya wa qudratiha ala saharil junud bi sur'a ƙarhinta ne yake sanya in ta kone su waɗannan kafirai a cikin ɗan lokaci kaɗan sai ka gani fatarsu ta sale kawai ta rabu da su akan haka Allah ya ce a wani wuri kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha in kuma ta kone fatan Allah ya ce to akan shi sai mu sake halittar musu da wata fata sabuwa kuma ita ma ta kone kuma mu halicci wata haka dai za a yi ta yi Allah ya kare aya ta goma sha bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tad'u man adbara wa tawalla ita wannan wuta tana kira da bakinta da harshenta a bilisanin talakin au ta jizubu ilaiha kullum an a'ara da anil haƙƙi fi duniya da bakinta take tambaya ina mutanen nawa ina kuke kuma wasu ita ke rido tana rido su da kanta ta kamo su ita wannan wuta da kanta saboda mi dalilin rishin rike gaskiya da suka yi a rayuwar duniya dalilin rishin ba da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala akan haka malam Hassan al-Basri yake cewa tad'u bi lisanin fasihin wutan nan za ta yi magana da harshe cikakke a ran ila ilayya ya mushrik kai taho gare ni ya kai wannan mushriki taho gare ni nan da gidanka ilayya ya kafir wancan kahurin kai ma taho gare ni nan ne ni ce gidanka taho ina jiranka ga nan wurin haka za ta dinga kira inji malam Hassan al-Basri a mu gane ya ku yan uwa cewa imani da abubuwa kamar wuta qad tantiqu aw tu'abbir bi ibarati Allah ta'ala yawm al-qiyamah maganar za ta yi a ranar tashin kiyama Allah ne yake ba ta iko ta yi haka nan din eh akan haka mu gane da cewa akwai matsala babba dangance da ga mutumin da ya kauce ma hanyar Allah tabaraka wa ta'ala saboda ni a ranar ko boyewa yake wuta da kanta zata ce ga mutume na nan ni wanganawa ne na sani sare Allah ya kare aya ta goma sha takwas Allah tabaraka wata'ala ya ce wa jama'a fa'au'a a nan wurin tana siffanta mutane waɗanda a duniya sun ba da rayuwarsu ga daɗin duniya da dukiya kawai haka sai suka zamanto sun mai da kuɗi ko kuma dukiya ita ce rayuwarsu kai a ƙarshe har suka zamanto masu rowa bakhilai ba su iya taimaka ma kowa wala mai wadda haƙƙin lafi kuma ba su iya bada hatta da haƙƙin Allah ba su iya bada sai dai su riƙe kuɗin kawai to a kan shi sai hallaka ta same su a ƙarshe malam kata da yake cewa au'a da Allah ya ce wa jama'a fa au'a ma'ana au'a ɗin nan shine kan zumalin wa bukhulin bi huquqil wajibati dukiyar da suka tara a duniya suka dinga rowa wajen ba da haƙƙin Allah ita ce fa'au'a ɗin in ji malam ƙatada a kan haka musanda ya koyan uwa cewa haramta dukiya rowa da kuma ƙin ba da zakka ta Allah ta'ala da kuma sadaka ga wanda Allah ya ba su dukiya wallahi matsala ce babba saboda ni wannan shine hallakar da ake cewa ta dukiya da take hallaka mai ita akan haka musan da dukiya duk yadda take Allah ta'ala ya ba mu ita ne ba don komi ba sai don ya jarraba mu kawai ya gani jarrabawa ce shin wai za mu iya bautar Allah mu ba da haƙƙin Allah da ita ko ƙorowa za mu yi mu zamanto irin na kafiran harko Allah ya tsare mu Allah ya ce aya ta goma sha tara innal insana khuliqa halu'a wannan Allah ya kwatanta mana halin ɗan adam yanayin ɗan adam da halin shi ghair muhazzab bil iman cewa ɗan adam yana da rauni yana da kasawa bi annahu shadidul jazaa wal hirsi domin Allah ya halicce shi da kwadai innal insana khuliqa Allah ya halicci ɗan adam da kwadai wanda yake kwadai matsananci malaman tafsiri sun ce irin malam sa'id bin jubair sa'id bin jubair yake cewa alhala'u huwa allazi la yashba mutumin da yake da hala'u kwadai shine wanda shi baya koshi har abada in mi za a bashi halau jira yake a fara mishi allazi iza asaba khairan wala yasbiru iza asaba sharran in kuma wani abu ya same shi na rishin jin dadi to baya da hakuri in kuma an je wajen kwadai to bai kiwa a tattara duka halau a bashi gaba daya shi haka ne shi ne mutumin da Allah ya ce halu'a ɗin a nan wurin mu gane da cewa ƙur'ani ya kwatanta mana wani nau'i na ciwo na ɗan adam malati ne na ɗan adam shi ne mi a cewa baya da haƙuri kuma bayan haka da wahala yake samun abin duniya kuma ya karkata hankalin shi wajen Allah ta'ala sai wanda Allah ya zaba da wahala kenan ƙur'ani yana karantar da mu ga mas'ala amma mu gane cewa dukka wannan ba matsala ba ne saboda mi Allah ta'ala da ya halicce mu ya san da muna iya wuce wannan matsala ga wanda ya tsaya ya tarbiyyantar da kanshi da kanshi kamar da al'amarinka ga Allah kawai ya zamanto Allah shine madogararka kuma shine mahuta ka kare daga nan dukka wani kwaɗai da sauransu ya wuce ashe wata hazibu fitratiha bil iman mutum ya yi ƙoƙarin sanya ma zuciyar shi imani da Allah cewa komi na Allah ne kuma komi ya same shi daga Allah yake domin domin ya wuce wannan sifa da Allah ya kwatanta ta kwaɗayi cewa ɗan adam kwaɗayi gare shi iza masahu sharri jazu'a haka kuma shi ɗan adam in bala'i ko kuma wata musiba ko talauci ko kuma rashin lahiya ta same shi tamliku ya'as sai kaga diya sare kwata-kwata kamar ba shi bane wa kasura minhu tazammur uska shi za ta canza zaka ga ya koma wani iri gana wa shakawa kuma da korahi ya mishi yawa daidai da wannan rashin lahiya Allah ya sauko ta sai ga ya canza ko talauci ko ko wani bala'i malaman tafsiri sun ce aljazu'u da Allah ya ce jazu'a din nan aljazu'u shine mutumin da allazi yattaribu indal musiba mutumin da in musiba ta same shi sai ya rikice kawai ya rutse a duniya wala yastakina li qada'illahi baya iya amsa kaddara da Allah ya kaddara mishi baya iyawa akan haka Allah ya haramta irin wannan hali Allah ya haramta irin wannan hali kuma Allah yana hushi da mutumin da yake in musiba ta same shi shikenan shi kamar tashin duniya ya zo wannan ba daidai bane wujubin rida bi qada'illahi musan da Allah ya wajabta akan mu sai ho mun yarda da kaddara idan Allah ya kaddara mana wajibi ne sai mun yarda da ita a wani wuri ma Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabirin Allah ya zano kalaluwan jarrabawa da yake jarraba mu da ita a dan ya ga wai mun yi hakuri ko ba mai ba Allah ya ce da harko tsoro Allah yana iya jarraba bawan shi da tsoro kawai misali ko tsoro na wani abu ko ko tsoron yaƙi ko wani abu a ce kowane lokaci dai muna nan muna zaune amma a tsorace muke wannan jarrabawa ce babba dan ya ga wai mun yi hakuri mun dangana lamarinmu da Allah ko ko wani abu zamu mi zamu wal ju'i ko kuma yunwa Allah yana iya kawo yunwa ga mutane don ya jarraba su wa naqsin min al-amwali da kuma talauci ragewar dukiya wal anfusi ko kuma mace mace was samarat ko kuma ragewar tsaba a cikin gari ta rage babu wa bashir sabirin Allah ce duk wanda yayi hakuri to ba shi albishir annabi cewa ni ne zan sakauta mishi akan haka ashe Allah yana so mu rungumi alƙadari idan yayi mu shi kuma mu yi haƙuri kuma mu koma gare shi mu yi ta roƙon shi to akan haka kuma sakamako zai mu babba na wannan jarraba da ya kuma muka cinye jarrabawa to alhamdulillah mun zo aya ta ashirin a cikin waga sura ta ma'arish kenan a nan wurin za mu tsaya insha Allahu domin gabatar da sauran abin da ya saura na ita sura gobe idan Allah ya kai mu in Allah yarda insha Allah kuma ina ganin a goban ne za mu rihe shi wanga tafsiri daman kamar yadda aka saba muna yin shi ne kawai lokacin kahin a hawara sallah ta yamin laili sallah ta tahajjudi to ina ga tun gobe wurare da yawa za su fara insha Allah kenan gobe za mu ida su sauran surar nan kuma sai mu rihe ta idan Allah kai mu muna roƙon Allah ta'ala Allah ya amsa mana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah dukkanin waɗanda suke zawa domin sauraron wanga tafsiri Allah ubangiji ya tabbatar muku da ladan haka Allah ya sanya shi cikin mizanil hasanat Allah muna roƙonka ka amshi ibadunmu Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayi wanda ka musu alƙawari yantarwa a cikin watan Ramadan Allah muna roƙonka ka amshi bukatunmu dukkanin su na alkhairi Allah muna roƙonka ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna Allah muna roƙonka waɗanga wahalhalu na rayuwa da muke fama da su Allah ka yaye mana Allah muna roƙonka waga ƙasa ta mu Nijar ka zamana da ita lahiya Allah ya sanya dukkanin gari ruwanta su zamana lahiya Allah muna roƙonka dukkanin sharri da dukkanin abun ƙi da dukkanin fitina na zamani Allah ya tsare mu ya tsare zuriyar mu gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka sa albarka a rayuwar ‘ya'yanmu da jikokinmu. Allah muna roƙonka, Allah ka ba mu sa'a a rayuwa, Allah ka ba mu sa'a a rayuwarmu. Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiya namu Allah ka ba su lafiya. Allah ya agaje su, Allah ya kasauki ya Allah. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke neman ilimi ko wani diplom daban-daban, Allah ya ba da sa'a. Allah ramma yana cikin mutane waɗanda suke neman baka. Allah wani ya sa a dace Allah ya bada sa muna roƙon Allah ta'ala dukkanin masu neman aiki ko kuma masu neman jari Allah ya ba su mai albarka Allah ya bada mai albarka muna roƙon Allah ta'ala a dukkanin waɗanda suke neman ɗaukaka a wurin ayyukansu daban-daban da waɗanda suke neman ƙarin matsayi a wajen ayyukansu Allah ya bada sa'a Allah ya tabbatar musu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke cikin halin balaguro Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya Allah muna roƙonka dukkanin yara waɗanda ake fama da su waɗanda ba su da tarbiyya Allah ka shirye su Allah kai ke shirye da bayinka Allah muna roƙonka Allah ka shirya mana yara gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗansu iyalai da ake fama da tashe-tashe hankula da rabuwar kai da abubuwa marasa daɗi daban-daban Allah ya kare Allah ubangiji ya shirya Allah ubangiji ya daidaita tsakanin dukkanin iyalai Allah ya kawo fahimtar juna Allah ya bada kwanciyar hankali ya Allah wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين